أعوذ بالله السميع العليم استعان بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته in Allah da zamu ci gaba da karatun at-tufatul wardiya a wannan yini na alhamis shekara ta 22 ga watan 8 shekara ta 1443 wanda yake ya yi daidai da na'am 20 ga watan 8 shekara ta 1443 wanda yake ya daidai da 24 ga watan 3 shekara ta 2020 wannan kuma shine darasi na 27 insha Allah Allah shi mana muwafaka na'am muna babin ta'ajjub ko na'am to mun ji a baya kamar yadda a hausa nakan ci kai kaza ku ya ban mamaki kai abu kaza na da ban sha'awa kai madalla da kaza kai kaza ba madalla da shi ba ba abin da ya kai kaza muni ko ba abin da ya kai kaza ɓata rai kaga waɗannan duk sigogi ne waɗanda kake amfani da su a cikin hausa domin ko dai ka jinjina ko kuma ka nuna damuwanka kan wani abu mun fahimci wannan ko to a darasin da ya gabata mun fara wani darasi ko har muka ji sharuɗa na ta'ajjub to a larabci ma akwai wannan siga na ta'ajjub in kana son ka sha mamaki ka nuna ka sha mamakin kaza to akwai sigogi guda biyu waɗanda suka fi shahara ma af'ala da af'il bihi sannan kuma akwai waɗansu ma sigogin waɗanda ake amfani da su domin ta'ajjub ka misali kana mamakin karamcin zaidu ta'ajjub kana mamakin karamcin zaidu aga fi'ilin karuma zaidu ya zama mai daraja ko to sai ka zo da shi da sigan ma'af'ala ka ce ma'af'ala karumanka za ka zo da shi haka ainihin fa'ala ne asalin ko sai a gara alhamza ko to kai ma sai ka ɗauko alhamza sai ka sata ana ka saukar da maɗinka to a tsari in ka zo da sigan akarama amma za ka yi mishi nasba ne to sai ka zo da abinda kake jinjina mamaki kansa ko kake jinjina sha'awarsa kun gane sai ka zo da shi a gaba ma akrama ka zo da shi da nasuba kuma to saboda haka waccan nan ma ana ce mata ma at-ta'ajjubiyya ma at-ta'ajjubiyya wata ma wacce ake amfani da ita domin kawo siga na mamaki ko jinjinawa kai ba abin da ya fi jaruntan zai kyau misali ina mamakin jaruntan zaidu kai gaskiya jaruntansa abin sha'awa ne mala kai har yi karfi irin haka mun gane wannan akrama shi ake ce mishi fi'ilul ta'ajjub fi'ilul ta'ajjub sannan kuma zaidan sai ka ce almuta'ajjabu minhu almuta'ajjabu minhu gashi saboda kaga ta'ajjub na da sigogi yana da rukunne na yana da rukunne uku na farko akwai ma ta'ajjubiyya sai fili ta'ajjub sai kuma almuta'ajjabu minhu to wani wasu malamai sun taba akan cewan ita ma din nan istifhamiya ce kun gane mata jibiya ba waɗansu sun taba akan istifhamiya ce waɗansu ma sun tafi akan cewa ita ma din ma ma din musuliya ce isin musul ne kuma amma sannan kuma duk waɗanda suka yi mata irin wannan lirabin duka dai tana matsayin mene duka dai tana matsayin mubtada ne kun gane tana matsayin mubtada ne abinda ke gaba shine khabar wayin kana akwai ikhtilafat wajen ta'rifi wajen lirabi da makamancin wannan amma mafi karfi shine madin ta'jibiyya bimana shay'un ko kuma nakiratun tamma ko nakira sufa duk an ka kawo Allah ka samu dace to yanzu da abin da ke da yake muhimmantar mu duk sunan da zaka zo da shi gaban akrama fi'il ta'jib din in dai shine mutajjim minhu to zaka zo da shine mansubun kun gani zaka zo da shine mansubun wannan shine siga na farko siga na biyu kuma shine ka zo da shi a sigar af'il bihi af'il bihi kun gane kun wannan af'il din shine fi'il ta'jib din mu to idan ka zo da ma'aunin af'il to galibi abinda ke faruwa shine shi almuta'ajjabu minhu ba za ka zo da shi ba ƙwarƙwaro ba sai ka zo da lamirinsa ga shi yana haɗe da ba harfi jarre kamar misali akrim bizaidin shi akrim bizaidin mun fahimci wannan ko to a takaice kenan bari mu shiga cikin littafinmu malai ke cewa a ta'ajjub tansubu ma min huta ajabta bi ma أفعل والكفي يرى الفعل السما وبعد أفعل جره بالباء ولن تهذف ما لا لا ما لم ولن تهذف ما لم تتلها أن أن وعن تو تنسب كو تنسب تنسب ما ta'ajjabta minhu kana mamakin menene zaidu saboda jarunta ko to shine muta'ajjab minhu to idan ka zo za ka yi mishi nasba ne watan shi hukuncin muta'ajjab minhu za ka zo da shi ne da nasba sai ka ce ma'a hasana zaidan shi yasa Allah ce fa ma asbarahum ala an ko duk sunan da kai zo da shi da sigin ta'ajjub to ka mishi nasba wal kufiyyu rayyara al fi'l suma to anan zai daukan mujahibi wajen fassaran ka menene ya mazaidu nasba filin akrama shi ne sace zaidu kun gani kenan ashe kufiyu waɗansu kuma suna filin akarama shine yana sarci zaidu zai kuma iya yiwa wai shin akarama shi fi'ili ne ko kusura ne waɗansu suna ganin akarama fi'ili ne wanda ke shine yana sarci zaidu wanda kuma shine kan mafi karfi waɗansu kuma suna ganin akarama ba fi'ili ba ne suna ne suna ne amma mafi karfi shine akarma fi'li madhi ne mun banci wannan shine kice wal kufiyu suma hmm na'am wal kufiyu wayar kufiyu mutanen kufa suna fahimtar ko kuma suna ganin alfi'il shi fi'il ta'ajjub din nan shi shi fi'ili ne suma wanda yake shine alama afwan afwan su mutanen basra su ne suka tafi akan mene akan akarma fi'ili ne su mutanen kufa suna ganin akarma suna ne shine wal kufiyu suma wayar al kufiyu mutanen kufa suna fahimtar alfi'ila su suna ganin shi filin ta'ajjub din kun gani af'ala suma ai isman suna ne ya fita to alhamdulillah Allah ya kada fahimtar da mu wa ba'da af'il jurruhu bil ba mun ji siga na biyu akwai af'il ko to idan ka zo da sigar a af'il muta'ajjab minhu kaman zaidu to ba za ka zo da shi ba sai ka zo da mene lamirinsa majrurun bilba'i shine wa ba'da af'il jurrahu shi fi'ilin a shi muta'ajjib minhu za a yi mai jarra ne idan an zo da shi a gaban af'il ba za ka ce af'il zaidan ba ku gani sai dai ka ce mene af'il bihi wannan shine galibi amma babu kuma ka ce af'il bizaidin kaman akarin bizaidin babu komai amma galibi in an zo da shi ne sai a yi nasba a sai a zo da sai an zo da shi a gaban in an kawo sigan af'il to sai a kawo wannan lamirin shi muta ajabbin ku walan tuhzafa ma ما لم تتلها أن وأن na'am yau to in ka zo da shi dai mutajen minu a gaban af'il to dole ne kai mijarra kun gani in ka zo da shi a gaban in ka zo da suna zahiri ko lamiri wanda aka zuwa da lamiri amma in ka zo da suna zahiri to sai ka mishi jarra da ba'un ba za ka ce af'il zaidan ba sai dai ka ce af'il bi zaidin sannan kuma za ka iya share ita ma ɗin a sigan ta'ajjub idan aka sami an ko kuma aka sami anna kun gani ya kawo na baiti nan ala ariqat aini fabittu udiruha hidara aduwan aduwan ahari alla yadhirru alla yadhiruha kenan na nuna ita ma ta'ajjubiya din a cikin waki ko makamacin wannan za a iya share za a iya share ta shi ne malaiki ce mana walan tuzafa malam tatluha anna ba a share walan tuzafa ba a share ita a afwan ba a share shi fi'il ta'ajjub malam tatluha an anna wa an matukan ba a sami an annaba da an a gaba ba en afwan bari in sake maimaitawa walan tuzafa baya ce mana wa ba da af'il jirrahu bil ba'i bil ba idan aka zo da almutajab minhu a gaban af'il za mai jarra da ba'un ko ko ka zo da lamiri ko ka zo da suna amma in ka zo da lamirin ko sunan dai still za ka yi jarra ne fa yakunu fi fa yakunani fi mahalli jarrin to walan tuzafa ba a share ita ba'un din a gaban af'il malam tatluha anna matukan ba a samu anna ba kenan na nuna idan an sami anna a cikin uslubu ta'ajjub din to ita ba'un din za a iya share ta ba'un din ba harafin harafin jarra za a iya sharewa ko kuma an sami an za a iya sharewa a darasin da ya gabata mun ji shi filin ta'ajjub akwai sharuɗin da aka sa masa ba za ka iya yin ta'ajjub da shi ba filin ta'ajjub sai ya cika waɗannan sharuɗa guda na guda takwas ko? shurutu فعل التعجب شروط فعل التعجب سياتيك شروطا guda takwas na farko an yakuna fi'l ta'ajjub ماضيا يزن فعل ماضي نبيكما أن يكون فعل التعجب ثلاثيا yazanto fili mazi ne kuma yazanto yana da harfa na guda uku ba a yi ga ruba'i kuma kamancin wannan mafi karfi na uku kuma an yakuna fili ta'ajib musbatan ka gani ba yi da mene ba yi da fili manfi wata in ka ce la'akzibu to za ka zo da sigan ta'ajjub da wannan filin ba saboda la ta zo nafiya an kore na hudu kuma filin ta'ajjub labuda ne kuna maza labuda ne kuna tamman ashe ba a zuwa da shi daga fili na kisi sai da shaz kaman kana kana zaidun qari'an ba ba za ka taba cewa ma aka wana a ba zai yi ba sai na biyar kuma ya zama mene an ya kuna mutasarrifan kaga ba za ka zo da filin ta'ajjib daga fili wani iri jamid ba sandare filijin da san jamid kamar laisa ba a cewa ma a laisa ma a laisa zaidan ba zai yi ba ko bi isa ko ni'ima duka file ne jamidai sai na shida na mekenan mene an ya kuna an ya kuna filin ta'ajib mabniyan lilfa'il ashe kaga ba za a shi ba ba za a zo da shi ba ba a kawo fili wanda ke mabniyun lil maf'ul ay mabniyun lil majhuli kamar surikal mata'u ba ka taba cewa ma usrika hayya ba zai yi ba sai na bakwai na'am kafin nan an ya kuna fiye ta'ajib ƙabilan littafawuti ko? littafawuti wattafaduli watan zai iya daukan fifiko ai in ka ce ƙarfi ai mutane suna da karfi ko sai dai karfin wani ya fi na wani karfin wani ya fi na wani karfin wani ya fi na wani to shine tafadul din kaman jarunta ma ashja'a zaidan ma ashja'a zaidan kaga ai jarunta na ta wani ta fi ta wani shine ma'ana an yi kuna kabilan littafawuti sai kuma na takwas an amene an ya kunar wasu min hugo? madalla Allah ya kunar afon wasu minhu bi af'ala الذي مؤنثه فعلا ma'ana duk filin da zaka zo da shi ya dauki sigan ta'ajjub ku duba da kyau in ka zo da siffa ahmar jako kaga namiji ahmar mace fa hamra to idan ka zo da fili kana son ya daki sigan ta'ajjub to kada ya zama muzakkar din shi siffan zai zama af'al da muka ga ahmar me ma'aunin shi af'al ko kaga hamra fa me ma'aunin ma'auninsa fa'ala to kada ya zanto siffan muzakkar af'al ne watan ta zo ala wazni af'al sigan mu'annas kuma siffan ta zo ala wazni fa'ala kenan idan siff idan fi'ilin da zaka zo da shi da sigan ta'ajjub inda za a fitar da siffa daga cikin sa sai ta dauki ma'aunin fa'ala af'al na muzakkar fa'ala na mu'annas to ba ka zo da shi da sigan ta'ajjub ba wannan shine su ne sharuɗa na fi'il ta'ajjub mun gane gashi nan shine ke cewa afwan watan za mu gani yaya waɗannan sharuɗan su ne koko ba su koko ba su ba ne mun yi daidai wajen kawo su kuka mun manta da wani wasu huma wa af'ala tafdili min musbatin lam yubna lil maf'uli musarrafun tamma wasiba wai hila ya adu thulathiyya bala fi af'ala لفقد شرط جيء بأشدد أو, أو أشد وباب تقديم وتأخير يسد wasu guhuma ka fitar da sigan ta'ajjub da kama aunan nan guda biyu af'ala da af'il bihi kun gani ka tsago su watan ka tsago ka kawo sigan ta'ajjub daga fi'ilin af'ala da af'ala wa af'alat tafdili da fi'ilin tafdil watan ka zo da su af'ala alaikun sanatullah to masha Allah kai masha Allah min hatul ali shari kitab al-akhdari fi fiqh al-ibadat al-malikiyya to to sai mun abin nan zan neme ka ne wancan ka ce ka hada shi ko ka hada shi adilla adillatul akhdari din nan okay shi ne na a farko ko kai jazakumullahu khairan assalamu alaikum wannan littafin sharhi ne na ahlari ko da ke wannan san fita muku da shi ko to ga adilla nan na ahlari din min hatul ali fi sharh kitab al-akhdari fi fiqh al-ibada ba wannan bane muktasar al-allama al-akhdari fi al-ibadat wa ma'ahu ithaf al-talib al-zaki bi adillati mukhtasar al-akhdari adilla za ka maka hadisai da ayoyi akan hujjojin matsalolin fiqh da ke ciki shine wata irin sala ce shine nasa aka fitan man da shi to Allah ka samu dace ɗan wafa karatu sai da makami ga su ka gani da kamar da kamar da kamisira amma Nigerian made ne kuma locally to wasu kuma ka fitar da sigar af'ala ma af'ala watan sigar ta'ajjub da ma'aunin ma af'ala da af'il bihi da sigar mene af'al tafdil min musbatin da kafili wanda yake musbat ghairu manfiyin ko da kafili tabbati wanda aka tabbatar da shi ba wanda aka kore ba ina jin mun kawo ko lam yubna lil maf'uli ko ba gina shi gini ga majhuli ba shine mabni lil maf'ul ka zo da shi da fi'ilin da aka gina shi ta hanyar sanin fa'ilinsa ko an bato fa'ilinsa musarrafun kuma ka zo da shi daga fi'ili mutasarrif banda fi'ili jamid tamma kuma ya zanto fi'ili tam ne ba mini ba ba majihu ba naqis ba kamar su kana da akhawatuha da sauransu af'alul istimrar da sauransu ba za ka zo da su da sun ta'ajjub ba wasibawihi la ya'du thulathi shi ma sibawihi bai ketare wannan shari'i daga cikin sharuɗan ya zanto fili sulasi ba watan fi'ili shi sibohi ya tafi akan ra'ayin cewa fi'ilin ta'ajjub a za a zo ne da shi daga fi'ili sulasi to ya tafi akan wannan shi ma bai ƙetar wannan fahimta ba mun fahimci wannan ko bal mene la ila ya disulasi bala'e fi af'ala kai yana maganin a shi sibo ya tafi akan ba zai yi ka zo da fi'ili na ta'ajjub daga wani fi'ili ba sai dai mene sai dai sulasi din nan kamar yadda malamai suka tafi akai haka ya tafi akan haka shi ma kuma ya halasta ma atahu lidarahim watan a'ata filin a'ata ruba'i ya harasa za a iya zuwa da fi'il za a iya zuwa da sigan ta'ajjub daga wannan fi'ili kamar ka ce ma a atahu ma a atahu lidirahim wa ma aulahu lil ma'rufi kana mamaki da jinjina yawan kyautan wani da kuma yawan jibantan ayyukan alheri da wani ke aikatawa to idan fili bai cika waɗannan sharuɗa ba ya za ka yi kun gani misali abiyad abiyad menene siffar namiji abiyad ko bayada yayi haske siffar namiji fa shine abiyad fari ko na bace fa baido kaga wani ashe wannan ba za mu zo da shi da sigin ta'ajjuba ko da sigan ɗaya da sigin cikin sigogin nan guda biyu ba za mu gina shi a kai ba to ya za ka yi to sai ka zo da kalmar ashaddu ma ashadda bayada kaza to sai ka zo da shi ka misali ma ashadda naqa alma'i alma'u naqiyun ruwan yana da haske tar yana da haske tar kaga anan naka fili ne wani iri hmm? za mu iya zuwa da shi da sigin ta'ajju naka za mu iya cewa ma an kalma eh koko ya cika sharuɗi ne mu duba mu gani naƙis ne? naƙis ne ko? to yana daga cikin sun fili kano aka wato ha? ku duba naƙis ba kawai ana nufin motar lafiyar ba yauwa za a iya zuwa da shi ko? to misali sawida sawida ya zan baki ko? masha Allah to filin sawida za mu iya zuwa da shi da sigin ta'ajjub a'a saboda siffin muzakkar aswad siffin mace kuma fa sauda kaga an samu siffin muzakkar ya zo da ma'aunin af'ala na mace kuma fa'ala jamil jiddan to ba za a zo da shi ba haka ba to tunda ba za ka zo da shi da ɗaya daga cikin ma'aunin nan ba abinda za ka yi sai ka zo da kalma ashaddu sai ka ce ma ashadda bayadal ثوب ما أشد سواد الشعر كاي ina mamakin abin da yasa ina mamakin bakin gashin bakin gashin kansa kun gane wata ma'ana duk filin da bai cika sharadin sharadi bai cika waɗannan sharuɗa guda takwas ba to abin da zaka yanzu sai ka zo da shi da a gaban ka zo da fi'ilin bayan ka kawo a shaddu ko makamancin wannan shi maka domin namiji ahamar mace hamra shi ma bai dace ba bai cika waɗannan sharuɗin ba sai ka zo da shi a gaban a shaddu ma a shadda ka gani ko ma aksara ka gani ma a shadda humratar saubi lifaƙaɗi sharɗin ji to saka ce ji bi ashdid au au ashadda ka zo da lafazin ashdid ko kuma ashadda lifaƙaɗi sharɗin ka zo da lafazin ashdid da kuma ashadda ga fi'ilin da kake son ka zo da shi da sigin ta'ajjub lifakari sharaɗin saboda ya ya rasa wani sharaɗi daga cikin sharaɗin nan guda takwas to zai iya yiwuwa ma akrama zaidin ma akrama zaidan ka ce zaidan ma akrama kai takadimi ko ta'khiri to shine bana yace wa babu takadimin wa ta'khirin yusad wa yusad an toshe kofar wa yusaddu babu takadima an toshe kofar takadimin wani rukuni daga cikin rukunan nan ka gabatar da shi akan wani a'a dole zaka jero su ne kawai ma ahsana wajaha zaidin ba za ka ce wajaha zaidin ma ahsana a ba zai yi ba kun gani to an toshe babin takalimin ta'khir shine ma'ana to kun ga yanzu a wannan waɗannan baiti guda uku ya zo mana da sigogin ya zo mana da shari'ar ta'ajjub ya kuma zo mana da hanyar da zaka bi ka kawo sigan ta'ajjub ga dukkan fi'ilin da bai cika sharuɗa ba Allah ka samu dace so ina Allah ya kama sai mu tashi af'alul madhi wa dhammi insha Allah ta'ala abinda Allah ya ba mu iko mu karanta daidai Allah ya shi ba mu ladan wanda ne kuskure Allah ya yassare mana gyarawa سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك